أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatu na littafin babban malami al'imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na hamsin a cikin wannan littafi wanda muke sa rai ya zama darasi na kusan ƙarshe kenan insha Allah ta'ala mun tsaya a inda malam yake bayani akan mas'alar wa'anda suke cewa ba su yarda ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alqur'ani shi kadai aka musu tambayoyi wanda ba za su iya bada amsa akai ba wanda malam yake nuna mana cewa duk wanda kaga yana kira a irin wannan to ka tabbata wannan ya kauce ma hanya kuma batacce ne kai ma in baka hankali zai batar da kai saboda babu wata fasara da gare mu ta alkur'ani mai girma in ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta yadda za a yi ka ki hadisai kuma kai ka zo ka fasara alkur'ani da ra'ayinka da karan kanka ka ki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce a rira to suna nan suna yawo don haka daga mun ji su musan cewa wa'annan a bace suke sai dai mutaya su da addu'a Allah mai zo su sama hanya malai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala malai yake cewa wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli al-bid'ah malai yake kiran mu akan cewa kada mu ringa neman amfani da hanya ta wayo ko dibara ko iya zance wajen mayar ma da wanda yake kira zuwa ga bid'a martani kenan idan za mu mayar da martani mu tabbatar cewa mun mayar da shi ne a ƙarƙashin hadisi da alkur'ani mai girma fa innaka umirta bis sukuti anhu saboda kai kinnan an umarce ka akan kai shiru akan su wala tumakkinuhum min nafsika kada ka ba su dama da kanka kada ka ba su dama da kanka kenan idan za ka yi za ka mayar musu da raddi ko za ku tattauna akan wata matsala da wanda yake kira zuwa ga bida kada ka nema ka tattauna da shi ta hanyar wayo da ra'ayinka da tunanin ka a'a ka tattauna da shi da abin da Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan kai garaje ka ce da wayanka da dubararka da shi ne za ka tattauna da wanda yake kira zuwa ga bida'a to insha Allah zai sama shakka wadda kai ma za ka komo ka ringa tunanin cewa an yi abin da yake faɗin wannan ba gaskiya ba ne kaga kai ma ya ɓatar da kai kenan idan za ka mayar da martani ka tabbatar da cewa kana da ilimin sanin yadda za ka mayar da martanin a ƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake ce mana amma alimta anna muhammad bin sirin baka san cewa muhammad bin sirin ba allah ji kanshi da rahama ma'a fadlihi duk da girman shi da fadalar shi lam yujib rajulan min ahli bid'a fi mas'alatin wahida bai ba wani dan bid'a amsa ba akan wata mas'ala guda ba ruwan shi da su wala sami'a minhu ayatan min kitabillahi azza wa jalla faqila lahu faqala akhafu an yuharrifaha fayaqaw fi qalbi shay'in yake cewa bai zubo ta aya daga wajen irin wa'annan mutanen wadda za su zo su ringa jayayya akan wannan aya idan ka gabato mai da ita bai ma so ya saurari fasarar da kai ka bada saboda cewa yi a hafu an yi harrifaha ina gudun wajen fasara kan shi wanda ya zo mu tattaunan ya sauya ma'anar wannan aya fa ya kawo fi kalbi shai'un ya kasance ni ma ya samu wani abu a raina shi sa ya ce tattaunawa ma ban na yi su to wannan shawara ce ma ne ke ba yake kiran mu akan cewa idan za mu tattauna da wanda yake kira zuwa ga bid'a kada mu tattauna da shi akan tunaninmu da ra'ayinmu da wayo da dabara mu tattauna da shi a ƙarƙashin koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkur'ani da kuma hadisai ingantattu wanda suka tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam shine ma da yake cewa baka ji ba wani ma yake cewa idza la taqassafihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan safi me ake cewa safi shine kamar wawa haka wanda ya ma wawanci ya zo yake maganganu a kanka shine sai yake ba da shawara sai yake cewa fala tujibu kada ka ba shi amsa fa khairun min ijabatihi sukutu babu mafi alkhairin amsa kamar shiru saboda wannan shirin in kai shi kullum jira yake gaba da amsa to wannan shirin in kai shi zai ringa kona shi ya ringa tada mai hankali in ya ranka hankalin shi ya ringa tashi in ya sa kai shiru shi so yake kai magana to babu mafi alkhairin ba amsa kamar shiru mutum ya zo ya ma shirme kala kala kawai kai shiru ka kyale shi ya rasa ya ne kan gadanka in kun gamu kuma kakka nuna mai a huskama cewa kaji ko ya maka kaza kawai yadda ake za ka mai haka nan ka tafiyarka wannan babu makami babba kamar irin wannan dan dai ba kowa ba kuma yake da kokarin wannan da kaga an ce wani ya zage ka Allah Allah kake ku gamu ka rike shi ka ce ina dalili قال المؤلف رحمه الله تعالى ما yake cewa wa iza sami'ta ar-rajul idan kaji mutun yana cewa inna nahnu nu'azzimu Allah mu muna girmama Allah idza sami'a athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmiyyu idan yaji hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka ai mu muna girmama Allah muna girmama ayoyin Allah menene ne yake so ce maka mu ba roma da hadisai alqur'ani kadai zamu rike yace to ka sani wannan jahmiyyun ne yuridu an yarudda athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam neman mayar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa yadfa'uhu bi hadhihi al-kalma ya ture shi da wannan magana tashi cewa ai mu girmama Allah muke girmama alqur'ani muke yi so da yake yayi ya ture alqur'ani ya ture hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa yaz'amu annahu yu'azzimu Allah wa yunazzihuhu idza sami hadith ar-ru'ya shi yanzu ganin yake kamar tsarkake Allah ne yake idan ya ji an kawo hadisi na ru'ya me hadisin ru'ya hadisin za a ga Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum latarawna rabbakum kama tarawna al-badr au kama qala yace za ku ga ubangijin kamar da kuke ganin wata a daren 14 15 haka za ku ga ubangijin ku yace a gobe kiyama a gidan aljanna ai wannan ba abu ne a koyi ba a cikin hadisai kuma haka a cikin alkur'ani mai girma Allah yake cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki a wannan rana suna masu kyalle suna masu haske suna masu walkiya saboda ni ila rabbiha nazira saboda sun ga ubangijinsu haka malamai suka fasara ayan nan lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata za a kyautata musu a basu gidan aljanna kuma wa ziyada za a ƙara musu ƙarin wannan malamai suka ce shine ganin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan gidan aljanna sun shiga gidan aljanna an ba su dukkan ni'imomin da aka musu alƙawari za a ba su komi yawon su komi gashi nan ana ta rayuwa ana ta sha'ani sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ku ɗan aljanna shin na ba ku duk abin da ya dace a baku abin da ranku alkawari ya ce ya Allah an mana komi sai Allah ya ce akwai abu guda ba muku ba ya su ce to sai mu ce to koko insha Allah eh ni yahi wannan kuma da aka ba mu sai Allah subhanahu wataala ya yi hijabin da ke da kwai tsakanin shi da bayan shi sai su ga Allah sai mu ga Allah subhanahu wataala to wannan ganin Allah ya yi dukkan dadin da ke da kwai a gidan aljanna ya yi komi dadi a gidan aljanna daɗin sai ka rasa wanne zaka kama sai ka rasa da ina zaka fara komi idan aka baka labarin sai ka rinda zumuɗi dama in kai a gidan aljanna wani bawan Allah aka tambaye shi daga cikin magabata ne aka ce mai da Allah ba mu labarin daɗin da ke da kuwa a gidan aljanna sai ya rasa daga ina zai fara wanne zai fara wacce saboda tarin yawan nasu kawai da ya kiskirin sai ce musu fiha rasulullah sai ce daga cikin daɗin gidan aljanna ya ce a cikinta akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau a ce kullum za ka ranga tashi kana kai ma manzan rahama ziyara kullum kuna tari kullum kana kaje ku gaisa ka duba wani daɗi na musamman wanda mutane da ya musarar shi ba haka kuma Allah subhanahu wataala ke ce mana kullum abin sabunta shi ake daɗin kullum sabunta shi ake yanzu kaga daga cikin babban daɗin ta ganin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama tare da shi to yanzu kuma he ga wani babba wanda ya kowanne shine ganin Allah subhanahu wataala daga cikin daɗin wanda zai ƙara kwantar ma da hankali faɗin Allah subhanahu wata'ala da ke cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min khilli wallahi wannan magana ka ajiye hankalinka da kyau za ka fahimci cewa wallahi ba ƙaramin ni'ima ba ce wa naza'ana ma fi sudurihim min khilli za a cire duk wani susi duk wani kuttu duk wani kayan haushi duk wani tunanin matsaloli gabaki ɗaya za a yayi masu kwata-kwata za ka shiga sun kakal kamar jaririn da aka aiwa yau bai da matsala bai da su sun kowa haka za ka shiga da aljanna bakka tunanin matsalar ka tsakaninka da wani bakka tunanin wani bashi bakka tunanin kana tsoro a kama ka bakka tunanin kakka je ka saba ma Allah bakka tunanin wani zunubinka kana tsoro Allah kama ka baka tunanin komi wani matsala Allah ya ce za a cire komi wannan kuma zai faru ne lokacin da aka zo bakin kantara wani wuri ne tsakanin siraɗi da gidan aljanna sai an ƙetare siraɗin wanda ya ƙetare siraɗi ai kasan ya sha ko sai a gidan aljanna to sai a ce ku dakata ya ce ko mene ne kuma mun huce duk wannan tashin hankalin yanzu ko mun an ce mu dakata aka ce a dakata akwai wani sabon hisabi a nan ake sabon hisabi wani hisabi ne babu wani wanda zai shiga gidan aljanna akwai hakkin wani dan gidan aljannan allah ƙauyen shi a lokacin nan za a ce kowa ya mida ma kowa hakkin shi bacci an ƙare wancan in akwai wani hakkinka a wajen wanda yake gidan wuta a nan za a wannan wani 'yan aljanna ne za a ma wannan na musamman wasu yanzu misali ai aljanna mafi yawa a kunna za a ce ku wuce kawai fa amma man fa amma man utin kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira aisha ta tambaya ya hisaban yasira ki manzo Allah sallallahu alaihi tattara tattara ake kawai a ce to to je ka cikin shi eh dai sai ba ba ma kakal kakali manzo Allah sallallahu alaihi cewa man nuci shal hisab uzzi duk wanda aka ringa mika kakal kakali rana kaza a minti kaza a wuri kaza kayi kaza kaza to wannan kuma an fara ma kenan ka shirya shirka akwai waje ka dana kaɗan a gidan wuta tukun a wuce rike amma allah ya taimake mu aka tattare aka limke aka ce shi ka shi kenan magana ta ƙari don aka zo nan sai a ce duk wanda ke da kai haƙƙin wani ɗan aljanna a wuyan shi a nan za a hudda a bashi sai ka ga darajar ka ta ɗaukaka sama da wadda da zaka samu wanda yake gidan wuta shi ma yana da haƙƙi akan wani wanda zai shiga gidan aljanna shi ma sai an ciri wani abu an bashi me ake so so ake ka shiga gidan aljanna sun mun kakal ban da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari daga cikin hisabin da za a akwai wanda Allah subhanahu wataala zai kira su daga shi su ba mai ji ba mai sanin mai suke tattaunawa daga kai sai ubangijinka ya ce ma rana kaza rana kaza kayi kaza ya ce eh kwarai allah na yi ya ce to wannan abin da kai na suturte ma shi a nan duniya don haka a nan lahira ma na suturte ma shi na yafi maka tashi daga gidan aljanna yanzu kaga wannan liƙaƙin wannan gamoyi tsakanin wa da ake yin ta tsakanin bawa ne da ubangijin shi kenan akwai wurare da yawa inda bayi za su ga allah subhanahu wa ta'ala idan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani abu na cikin siffofin Allah ko Allah ya tabbatar da wata siffa daga cikin siffofin shi kai na ka tabbatarwa za ka yi kauce ba a sa ka muka ringa cewa ai bai kamata ba a ce kaza to da wa kake in ka ce bai kamata ba da Allah kake ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa idza amara idza amara bi ma'ana ashabahu idza amarahum amarahum bima yatiqun idan ya umarci sahabban shi yana umartarsa da abin da za su iya misali idan ya umarci su yi wani abu haka wanda suna ganin abin kaɗan ne ya kamata a ba su abu babba su aikata na aikin lada yanzu idan manzana salam ya umarci sai su ce ya rasu lalla kai fa an gafarta ma zunubanka na da da wanda za ka yi a gaba mu muna ganin wannan abin kaɗan ne ka ba mu ka ba mu abu da yawa mana ne sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya hushi da yin wannan kalmar da suke faɗa sai ya ce musu inna attaqakum wa alamakum billah sai ya ce ana yayin manzala sallallahu ya ce musu wanda ya yi ku tsoron Allah ya yi ku sanin Allah ya ce ni ne manzala sallallahu yake buga masa abai na yi ku tsoron Allah kuma na yi ku sanin Allah dan haka idan na ce muku yi abu ko mun kananta shi ku yi shi ku ne kuke ganin kaɗan ne amma a wajen Allah babba ne a wajen Allah daraja gare shi duk kananta ibada da kake gani ko mun kananta ta daidai da ka ce subhanallah kai kana ganin kaɗan ne a wajen Allah babba ce alhamdulillah kana ganin kaɗan ne a wajen Allah babba ne kakkare na ibada ko mun kaɗan kinta to sabai su gani ai abin kaɗan ne sai manzo Allah yake ce musu nahi ku tsoron Allah kuma nahi ku sanin Allah kaga wannan hadisi me yake nuna mana hadisi yana cikin bukhari yana nuna mana ne cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi mu sanin Allah kuma ya yi mu tsoron Allah a duk lokacin da ya ce Allah na da sifa kaza to kai ba a tambaye ka ba ka shiga tawili ba a sa ka ba ka ringa cewa bai kamata ba ko kaza ko kaza ko kaza a'a kawai abinda Allah sifarta kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai haka yarda ake kenan ba girma Allah bane kace ai bai yiwa ga Allah a'a annabi ya ce za a ga Allah bai kace bai yiwa ga Allah a'a Allah ya ce za a ga shi to kai kuma ka je canza maganarka tunda Allah ya ce annabi ya ce wa shikenan ba wa hadithin nuzul hadisin da manzo sallallahu alaihi cewa Allah subhanahu wataala yana saukowa a dukkan dare a saman duniya yace ala mustaghfirin yalqa ghafiran ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman wata bukata in biya mishi ina mai tambaya ta in bashi haka Allah subhanahu wataala duk dare haka yake saukowa sulsul layl al'akhir ƙarshen dare duk wanda yake cin riba wannan lokacin bai taɓewa duniya da lahira duk alherin duniya lokacin raba shi kenan duk alherin lahira lokacin raba shi kenan ka yi ƙoƙari diyan da za a yi ka ringa ribata wannan lokacin ina kai ina barci ina kai ina barcin da zai hana ka ka tashi ko raka'a biyu ko uku ka yi alhali tashin hankalin kabari yana gabanka alhali hisabi yana jiranka alhali awo da za a zo a maka na aikinka na kirki da aikinka na banza duka suna gabanka ina kai ina barci aljanna an ce masu irin wannan aikin su za su same ta ina kai ina barci ga gidan mutane ana ta hura shi ai ya kamata kama kanka kiyamun lili barcin wannan kada-kada in barci kake so za a kwantar da kai a kabari ka shekara dubu a kwanci kana shi ba mai tana ta in barci kake so ka bari ka je can ka yi barci in Allah ya taimake ka cika da imani za ka yi barci cikin rauda cikin ni'ima cikin kamshi tare da mutane suna ma hira masu siffa mai kyau za a kai ruhinka cikin cikin aljanna kaga lokacin barci yayi lokacin sai ka huta hankali ka kwanci amma yanzu ina ka ina barci ga lokutan da manzara su salami ba mu labari ya ce lokuta ne da in kana ci ribarsu allah zai soka allah zai gafarta ma zarafanka allah zai ɗaukaka darajarka allah zai makaza zai makaza kuma kai ka zo kai ta barci a kama kan ka kiyamale da ka ringa dabara ko mun kaɗan ƙin lokaci ko da minti talatin ne shi ne ake ta ba mu shawara ka yi ƙoƙarin raba daranka inda kake raba lokutanka na jirni daranka ma ka raba shi kama kanka tsari ka tashi misali ka tashi sankyuwar ai sallah ana ta sizor ko ka tashi sankyuwar in ka tashi sankyuwar ka yi minti goma sha biyar kana kiyamun laili minti goma sha biyar ka dauko kana karanta alkur'ani mai girma ko kulhu wallahu ka iya ita mimita ta ko alhamdu ce kada ita mimita ta kana karanta a minti goma sha biyar minti goma sha biyar ka roƙi allah addu'in ka bukatunka minti goma sha biyar kuma ka yi ta istighfari har a kiran sallah na ƙarshe to za ka samu darajoji kamar haka na farko ka yi kiyamun laifi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون a suratul zariyat ke cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun ka gani ka samu daraja ta wa'anda dama Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin su ya ce ɗan kaɗan ne suke tashi da dare su yake amale hallo kuma wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur kuma lokacin yin istighfarin suke nan suna roƙon Allah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kaitai mazal sallallahu kita wanda ya karanta wannan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi za ya yi zurbin shi duka ka zamna kai ta mimita su kai karatun qur'ani kuma karatun qur'ani Allah ke ce mana cikin suratul muzammil إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن بك إيه دوكا درن دكا ويسلى أما فاقرؤوا ما تيسر من القرآن كم كده إيجو كرنك كي الله سيكي تيوا علم أن سيكون منكم مرضى تكن يأسى مرض لا هي أتكنكم وآخرون يجربون في الأرض يبتغون من فضل الله واسكم سنتهي ياوان كاسوانتي سنة نيمان كدي وآخرون يقاتلون في سبيل الله واسكم سنة مواجن جهادي أما ضد حكا فقرأوا ما تيسر من كم كنكين شو كرانتا الله سوكي كل مسام مكرانتا وانا أبناء القرآن kenan kaga kai kiyamul lili ka karanta qur'ani ka zo kai istighfari addu'a kuma ga hadisi ya ce Allah zai sauko ya ce duk mai bukata ya roƙe ni zan bashi to ka shiga cikin wannan awa guda kullum in ya so wannan awa guda nemi wani lokaci da rana karama ta shikenan saba ma kanka da irin wannan rayuwa wallahi zaka sha mamaki zaka zama kawai yake cewa binne binne kaki binnuwa ko eh haka zaka zama rayuwa baka ba ya girgiza ka da gaugawa kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba ta dace na tsaya kullum a saman kan gaskiya duk jaraba da zata zo zai kasance da imaninka zata isko ka kuma da imaninka za ta barka sau da ka riga ka gaya mai bada to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana mazalar sallam ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala zai sabko yana sabkowa duk dare karshen dare ya ce duk mai bukata ya roƙa za a bashi kuma mun yi imani da wannan hadisin tabbas haka ne tunda manzala sallallahu ya faɗa mu ba ma mai da magana manzala sallallahu alaihi wasallam idan annabi aka ce ya faɗa in dai hadisi ya inganta to mu kawai sam'an mata'an ne ya faɗa mu bi mu ki ba magana ka ce zaka mai da magana manzala sallallahu alaihi wasallam ka ce alqur'ani kai alqur'anin wa kama su wa kama shi ba annabi ya kama shi ba sahabban da suke rawaito hadisin ba su bane suka harace qur'ani suka rubuta suka baka to kuma su suka ce ma ga fasara da annabi kuma ka ce mu bar fasara annabi mu dauki taka haba akramaka Allah yace afalaysa qad radda athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi'in sai malaka cewa shin ba mayar da hadisin manzo Allah bane idan mutun yace ai mu muna girmama Allah babu tunda za Allah ya kasance ya sabka anan ya sabka anan faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghayri kana tunanin kai kai sanin Allah kan shi ne yace fa hadar haula yace to ka kiyawa annan fa inna jumhurun nas minas minas suqati wa ghayrihim ala hadal hal yace saboda mafi yawan mutane yace sun kasance akan wannan tahiya wa haddirin nasa minu yace kuma ka kiyaye mutane kada su wannan hanya kada ka yarda da wanda zai zo cin ka ce ma ai ka bar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zancen banza ne la ka kirda irin wannan sai malai yake cewa wa qala al muallif rahimahullah wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha al bab idan wani ya tambaye ka akan wata mas'ala ta wannan babi wani babi yake magana yana maganan babi na asma wa sifat idan ana magana sunayen Allah da sifofin Allah ya ce wa huwa mustarshidun fakallimhu wa arshidu idan wanda ya tambaye kan tabbas neman shirya yake nema ke a mai bayani to wannan ka gaya ne abin yadda yake ka tattauna tare da shi wai daja aka yi naziruka idan ya zo kuma nema yake ku yi gardama kawai ku yi rikici ya ce fahadaru to wannan ka nisance shi fa inna fil munazara ya ce saboda a cikin rigima gardama ya ce akwai almira'a akwai jayayya akwai aljidal akwai ita ma dai gardamar ce wal mughalaba da wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan wal husuma akwai husuma a cikin tashin hankali wal ghadab akwai hushi tunda akwai wanda shi bai yarda a kada shi biyan da za a yi shi yana nan ya dai a kashe tsuwa saman kan tarzawar ta shi kawai ba a kada shi in ka bullo mai daga nan ya bullo daga nan in ka bullo daga nan ya bullo daga nan wani shi kuma kawai in ka kada shi ya mai da abin faɗa to haka haka za ka ji ana ta irin wannan abubuwa ya ce wa ƙannu hita an jam'i hada jiddan hakika kuma an hana ta yin haka ya ce wa huwa yuzilu an tsariƙin haƙ walam ya buluguna an ahadin min fuqa'ina wa ulama'ina annahu nazara aw jadala aw khasama yace saboda yin wannan gardamai yana kawar da kai daga sama hanyar gaskiya sai ka zo ka zamna kullun he gardama ka ji karantar da addinin gaskiya amma kun zo kuna ta gardama da wani shi ya rike shi ba sabka bai ke su in ka hoto mai daga nan ya zama irin wanda ake ce ma a safsafa sophist ko mai ake ce musu yan filo haka suke gaya musu wanda su kawai yujadiluna min ajal jidal la li talabil haqiqa kawai gardama suke saboda kawai ai gardama ko kuma ka dauki hanya ta yan shakka yan dut su a komi shakka suke irin su Descartes ko da sauransu su sun dauki hanya kawai su komi sun shakka akan shi shine har wasu ma daga cikin musulmai suka ce eh suna da gaskiya ya kamata ka ringa shakka akan komi in yaso in gaskiyar ta bayyana a gare ka in yaso sai ka dauka yoshi ma wanda ya hudu tahiyya wanda yake shakka wanda ya kawo manhajin na yin shakka shi ma da karshe cayi daga karshe ya gano akwai wani abu guda wanda bai shakka a kan shi aka tambaye shi menene cewa shi yana shakka wannan bai shakka kan aikin maza ke ka da hukke wai shi yanzu ya gano cewa akwai abu ɗaya tak a duniya wanda bai shakka a kan shi menene ce ni ban na shakka wannan aka yi ni ina shakka kai cewa ina shakka wannan haka ne gaskiya ne wannan wannan shakka a kai shi to ka gani a je a zoje kuma kawai zancen ya gani wani iri don haka ka rabu da harkar gardama da harkar jayayya saboda magabata ba manhajinsu ba ne ba duk wanda ya zo maka da neman gardama to wannan ka rabu da shi wanda ya zo da neman gaskiya kuma wannan ya ku tattauna idan kuma gaskiya ya zo ɗauka zai ɗauke ta insha Allah imam shafi yake cewa ban taɓa tattaunawa da wani ba tattaunawa ta addini sai na ji a raina ina fatan shi gaskiya ta bayyana a wajen shekada ne saboda mu fahimci gaskiya baki ɗaya ina gudun lokacin da muke tattaunawa cewa ni ne akan kuskure shi ne akan gaskiya kenan ina ya ce iya ina fatan gaskiyar ta bayyana a wajen shan dauki gaske kaga wanda suke gardama saboda neman gaskiya wanda yake gardama ba saboda shi bai so a kada shi wani yake cewa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yake cewa al-hakim la yumari wala wala yudari hikmatuhu yanshuruha in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah yake cewa mai hikima baya gardama kuma hallau baya kiwe-kiwe akan gaskiya ya ce hikimatuhu yin shirwa hikimar shi yana watsa ta in ƙubilar hamidallah in an amsa ya gode ma Allah wa in ruddar hamidallah kuma amsa ma Allah ya gode ma Allah shi dai hikimar shi ya san tana yake cewa waje a rajulun ilal hasan wani ya zo wajen hasan yake ce mai ana unaziruka yake ce mai ni na zo mu tattauna da kai ya ce na zo mu tattauna da kai faƙal hasan sai hasan yake ce mishi ana araftu dini fa in dalla dinuka fadhhab fatlubu sai hasan yake ba shi amsa yake ce mishi ni na san addini na in kai naka ya bace ka je ka nemo shi kenan bari neman gardama da ni ni na san addini na na san me nake yi kai ne naka kake shakka akan shi ya umbalbace maka kake neman hakkarin da gardama a kan shi to ka je ka nemo addininka ni na yana nan tare da ni kuma ni na san cewa akan gaskiya nake insha Allah mala yake cewa wa'alam anna ad-din huwa at-taqlid wa at-taqlid li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sani addini kawai bi ne addini bakka da ra'ayi bakka da afi babu cewa ina ganin babu cewa ina tunanin babu cewa bari in gwada in gani ni ma in kana a'a kawai addini abinda aka ce ma kai kawai shi kake yi kuma suwa ake bi su ne sabon manzala sallallahu alaihi wasallam da abinda suka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addinin gaskiya sai ma da yace sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu mutane a bakin kofar ɗakin shi yaqulu ahaduhum alam yaqul Allah kaza sai ɗaya ya ce shin Allah bai ce kaza ba wa yaqul al-akhar alam yaqul Allah kaza shin kuma a wata aya Allah bai ce kaza ba in nan ka hutto ka ce Allah ya ce kaza ai a wata aya kuma Allah ya ce sabanin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja mughdaban sai ya hutu ya yi hushi akan wannan abin da suke yi faƙala ya ce musu a bi haza a martukun shin yin hakan shi na umarce ku ku ringa yi an bi haza ku ittu ilaikum ko kuma da yin wannan ne aka aiko ni zuwa gare ku an tajrubu kitaballahi ba'dahu bi ba'd ku ringa ɗaukar littafin Allah kuna gama shi da juna kuna nema ku dinga nuna cewa ya ci karo da juna dama wannan abin shi na umarce ku ringa yi fanahahum anil jidal daga nan manzo sallallahu alaihi yace daga yau ke ƙara jin irin wannan tunda menene Allah subhanahu wataala ya kare magana ya ce huwal ladhi anzala alaykal kitaba Allah shi sabkan maka da littafi minhu ayatun muhkamat a cikin wannan littafin akwai ayoyi wannan hukunci kai tsaye hunna ummul kitab kuma a cikin akwai ummul kitab wa ukharu mutashabihat akwai wanda suke kamantacceniya yace fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min yace amma wa'anda ke da kai tsatsa a zuciyarsu su ba sa bin wa'anda suke da kai tsayin su wanda suke da irshubuha shubuhan nan ko kamantacce ne su suke nema su rinka bi me kamantacce ne kamar ayoyin da zaka gani in ka dauke ta a wannan fasara zata bada kaza wannan kuma zata bada kaza kamar ya kasance tana da halshe biyu na fasara misali ko harshe uku to kawai sai su zo su tsaya akan irin wannan sai wannan ya ce shi ya dauki wannan fahimta wannan ya ce ya dauki wannan fahimta wannan ya ce ya dauki wannan fahimta kowa ya dauki nashi to irin wannan shine ke kawo shubha addini ya aka fasara abin ga yanda aka fasara abin to je ka dauke shi suwa suka fasara magabata magabatan suwa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su aka sabko alqur'anin a gaban su sun yi ka sanin fasara shi yanda suka fasara wannan haka zaka dauka kai aiki da shi in dai gaskiya kake nema ina hata an gani sai malai yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان ابن عمر يكره المناظرة ابن عمر yana kin gardama wa malik bin anas wa man fawqahu malik bin anas imam malik wannan da ake cewa malikiya shi ma haka yana kin gardama wa man dunahu da wanda suke saman shi da wanda suke kasan shi mafi yawan su suna gudun anan da gardama yace ila yaumina hada wa qaulullahi yace har zuwa ga lokacin mu yanzu zama lahiya shine kin kin kin gardama wa qaulullahi azza wa jalla wa Allah madaukakin sarki akbalu min qaulil khalqi tahi girma akan magana ta wani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad yace ba masu jayayya akan ayoyin Allah sai ce sai wa'anda suka kafirce ma Allah yanzu misali daga inda zaka fahimci wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana ne akan jayayya akan aya Allah menene neman nuna cewa wannan aya abin da ke da kuwa a cikin ta ai ba gaskiya bane ba ko kuma ba sai da shi ba misali wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake addu'a sai yake cewa ya rahman ya rahim yanzu kai a matsayinka na musulmi wanda ka ɗan yi karatu idan ka ji mutum ya ce ya rahman ya rahim akwai matsala a wannan kamar ya rahman ya rahim ai ka saba jinta bismillahir rahmanir rahim ko me matsala a ya rahman ya rahim rahman suna Allah ne rahim suna Allah ne to amma a wai a wannan kalma suka nemo abinda za su soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addini sai suke cewa to يلبسون على الناس أن الرحمن إله مستقل مستقل والرحيم إله مستقل ya suka ce kuwa annabin naku wa allan nashi biyu ne akwai rahman kuma akwai rahim kagani kagani ba nisan gardama waye zai ɗauki wannan mafhuma ya ce ai allah biyu ne ake ne ana akwai ila akwai rahman akwai rahim to akan wannan sai allah subhanahu wa ta'ala ya sabko aya ya ce kulid allah awid rahman ka kiraye sunan Allah ko ka kiraye ar-Rahman sai ce ayyan mata da ufalahul asma'ul husna kowanne ka kiraya Allah yana da sunaye kyawawa wa idza qila lahum isjudu lir-Rahman قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده آه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah yake cewa ka ce Allah ko ka ce Rahman duka ɗaya ne ayyan mata da ufar wal asma'ul husna sai Allah sauko aya dan ya wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shubha da suka nema su wasa to kaga masu ka shubha haƙi sai su dauki aya kawai su kawo shubha aka haka nan wani ya zo wajen Umar bin Khattab yake tambaye shi wai menene fasalar wannan shi dati na shuba kawai me fasalar wannan shi dati na shuba umar yake ce mashi laukunta mahalukan ladarabta ulkak ya ce wannan tambayar da kai inda a ce kanka babu komi inda a ce kolo gare ka a kai ya ce ga na hudda wuyan kai me ke ne wasu mutane ke da kawai a wannan lokaci wanda ake ce ma shi daga cikin siffofinsu su kolo suke yi to shi ne umar da ya kalle shi sai gani bai da kolo sai ce mai inda kolo ne a kanka da na hudu wuyanka na ce ka zama daga cikin ɗaya daga cikin khawarij su kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda ko gansu manzala ya ce ku kashe su wala in adraktuhum yace la aqtulannahum qatl adil manzala sallallahu alaihi yake cewa inda na gansu inda na na suke su yace da ni na kashe su kamar yadda aka yaki adawa kenan ne Umar bin Khattab yana so ya nuna mai cewa khawarij aqida su ce su zo su ringa nema su ringa shishigi a cikin ayoyin Allah ko kuma su ringa nema neman gardama akan ayar da abu ne sananne fasarar ta kawai Yesu isko su tambaye ka kawai saboda a wasa kwakwalwa a yi jayayya ka ce kaza ne mafhumin kai su ce ma a akwai mafhumi kaza neman ne neman ɓadda waɗanda suke saurari ko kai makai su sama shakka a cikin zuciyarka haka wani ya wasu ko imamu shafi'i yake ce ma imamu shafi'i kullum kana cewa abu allah abu manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma kake cewa abu hanya da magabata sai ke ce mai ne dalilin ka na bin hanyar magabata kai imamu shafi ya rasa zai ce mishi me dalilinka mun ji waɗi wallah waɗi rasul za mu ba Allah za mu ba manzo to da kace abu magabata ko kuma hanya ta mummunai me dalilinka akan wannan sai kawai anan ya samu ta jarabawa ya mance duk wani dalilin da ya kamata ya bada akan wannan da ya shiga gida a wata ruwaya suke cewa kullum so biyu ke sarki alkur'ani mai jama'a iya neman ayat da zai ba da hujja akan wannan magana ta shi amma ya kasa ganin ayat kuma ya kasa tunaninta kwanakin da ya dauka zai ka dalili suka huce yau sai ga rana ta zo wadda ake jiran imam shafi'i almajirai sun taru ya ka dalilin shi akan wannan magana da yake wannan bawan allah ana jiran shi zo imam shafi'i an tashi tana rawa yana gudun ya batar da al'umma wannan mutumin da ya zuyi wannan tambayi saboda in aka ce babu hujja rusa duk abubuwa da yawa na addini tunda menene rusawa hanya ta mummunai hanya ta sahabbai su suka fahimci addini tun asali a gaban sai sabko aka aikata a gabansu aka koya musu kenan yadda suke yin wannan haka kai ma za ka bi karin gai yadda suka fahimce shi haka za ka fahimta kawai ana zaune sai ga wannan mutumin ya kullu yana tawowa ya zo ya zauna ya ce ya shafi'i na zo ka ba ni hujja a kan maganar da muka yi ranar imamu shafi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rasu ya ce wala haula wala quwwata illa billah kawai sai Allah ya bashi dama sai tuno wata aya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa yattabi ghayra sabil mu'minin kawai da ya kawo na ayati salamu alaikum ya tashi da shi ya san cewa inda bai kada wada ya kare shi ya tashi da shi kaga yanzu wannan menene zo yi kawai ya zo ya gardama ne ya batar da duk wanda suke wajen imam shafi'i akan cewa imam shafi'i bai san ba abin da yake ga musu kuma abin da yake faɗi babu dalili to irin wannan ne ake kiyaye mu akan su sai ma yake cewa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace al-mu'minu la yumari mummuni baya jayayya yace wala ashfa'u lil mumari yawm al-qiyama me yawan jayayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba na bai cikin wanda zan ceta gobe kiyama me yawan gardama ta addini gardama akan ayoyin Allah wanda ba neman gaskiya ba misali yanzu mutum ya zo yau wata magana wadda magana wannan tana iya girme da al'umma kuma tabbas ka san cewa wannan magana ta shi akwai wanda za su ɗauke ta su yi aiki da ita kuma ɓata ce to wannan babu laifi ku zo ku tattauna da shi domin a nemi gaskiya ita kuma wannan tattaunawa sai Allah ce mana wajadilhum billati ya ahsan kai jayayya da su ta hanya ne ta hanya mai kyau kenan mi hanya ce ta aka hujja in ka hujja bakka da hujja baka da gaskiya ina da hujja ka dauki dalili na wannan shi ne gaskiya mazal sallallahu ce to duk mai jayayya ta bata ni bayya cikin wanda zan ce ta gobe kiyama yace fada'ul mirar mira'a liqillati khairihi yace dan haka ku kiyayi gardama da jayayya saboda karancin alkhairin da ke da a ciki fala fala mira'a wala fi dini man jadal yake cewa wahal yujadilu illa kullu man kafar yanzu wani mai hikima yake cewa a yace malai yake cewa wala yahillu li rajulin an yaqula fulanun sahibu sunna yace baya halatta ga wani yace ai wani mutumin sunna ne hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunna har sai ya san cewa lalle wannan mutumin abubuwan da ake kiran mutum ahalus sunna sun tattaru a kan shi menene suke tattaruwa a kan mutum ya zama ahalus sunna ya kasance aƙida shi aƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a aƙida ahalus sunna wal jama'a abu ne ke na ahili abinda Allah ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan fahimta ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai wannan shine addini wannan shine addini duk wani abu wanda ya zo ba daga wajen wa'annan mutane ba daga wajen wa'annan ba bi ma'ana ba daga wajen sahabbai ba ba daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ba ƙara da karo ba daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba to babu tana za a yi yanzu zai zama addini duk abin da bai zama addini a wannan lokacin ba a yanzu babu ta yanda za a yi wannan abu ya zama addini kenan wannan shine ake ce ma ahlus sunna duk abin da Allah tabbatar ma kanshi ka tabbatar ne shi duk abinda maza Allah ya ce Allah yana da kaza ko kaza kai naka mine ne kawai sam'an wada gaskiya ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya fara to wannan shine akida ingantacciya ya kasance kuma yana da sanin abin da yake yi kuma hallau yana aiki da abin da ya sani eh yana aiki da abin da ya sani saboda sai ka je ka karanta ka karanta ka harda ce alqur'ani ma in baka aiki da shi aikin banza in baka aiki da abin da karanta dole sai kana aiki da abin da ka sani a lokacin da kake cika musulmi na gaskiya yace la yuqalu lahu sahibu sunna hatta tajtami'a fihi sunnatu kullaha ba a ce mi ahlus sunna har sai an samu dukkan abin da yake gama mutum ya zama ahlus sunna sun tattara akan mutum to kana za a kira shi da suna ahlus sunna sai malik ke cewa qala abdullahi ibn mubarak aslu ithnaini wa 70 hawan أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوا القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج عبد الله بن مبارك كيتشوا متاني سن كالكسو سبعين دبيو أم بن سرعي أتكون ونن أربعة أهوائن wannan guda hudun daga cikinsu daga nan kuma aka samu 72 halin duka sarrai ya ce daga cikinsu ne aka samu alkadariya aka samu almurji'a aka samu ashi'a aka samu alkhawarij su wane ne ake ce ma alkadariya alkadariya su ne wanda su kawai gani suke akwai abin da mutum shi ke kaddara makan shi akwai abin da ba da yarda allah ka yi shi ba su su ne yan kadariya akwai kuma yan murji'a su kuma yan murji'a su suna ganin ai aiki bai da alaka da imaninka in dai ka riga ka ce ka yarda da Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam ba sai ka yi sallah ba sai ka azumi su kuma ɗan shi'a su ne wa'anda suke cewa su ai masoya ahal baiti ne amma duk sabon manzala sallallahu alaihi wasallam mutanen banza ne sai kaɗan daga ciki su ne suke da gima akan akan shugabanci na harko da aka yi bayan manzala sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai abubakar shi ya hidace aliyu shi ya dace ya zama shugaba ba abubakar shi ne wani malami da ya samu ɗin shi a sana tattaunawa sai ce mai to kai yanzu allah taimake kana da ilimi ka waye sosai sai ce to ni yanzu ni a hada sunna ne kai kuma ɗan shi'a ne rigimar ku da ku da ahalu sunna ita ce bai dace abubakar ya zama shugaba ba bai dace abubakar zama shugaba ba aliyu ya dace zama shugaba ni kuma ina ganin zaman abubakar zama shugaba haka ne daidai ne saboda abubakar yana da fadala akan sauran sahabbai sai ce to yanzu naji da ni da kai mu je mu sabke abubakar din mu dora aliyu na yarda sai ce kai abin da ya riga ya huce ce kuma kake rigima akan shi to ya riga huce ka bar shi mana tunda baka iya tarihi ba baka koma ba abu ya riga wuce ka ringa tada hankali ga kullum ka ringa cewa sai an yi kaza sai an yi kaza ka ce wani bai dace zama wani ba abu ya riga ya kare shekara 1400 hatta wani abu kai kuma kana da jima akan tarihi za ka yi addinin ka kawai to su kuma khawarij su kuma kawai kafirta mutum suke daga mutum ya aikata sabo yanzu kawai daga kayan karya su ce shi kenan ka kafurta ya su hudda wuyanka ka gani wannan ko kuma hota karkashin shugaba su suna da aƙida aje a yaƙi shugaba kawai shugaba daga ya kuskure kawai aje a yaƙi shi hawar jawaki su ne ake ta rigima da su boko haram da wani su kawai ba su yarda ba kawai kowa in ba a komo ba aka ce shari'a ta musulunci za yi kawai mutum ko ya ce min babin darura ne ke zama amma bai yarda ba da constitution kawai ta suke a kawai kawuri ne kawai kawai kana ɗauki wani littafi daban wanda ba na Allah su ba ruwansu da wannan usul su ko malamai sun kasa abin gida uku sun ce idan mutum ya yarda cewa constitution da alkur'ani mai girma duka ɗaya ne ko kuma constitution ya mahi alkur'ani adalci a tsakanin 'yan ƙasa to wannan ba shakka kafuri don da ke da wani itikadin arashi iya ganin cewa constitution ya yi alkur'ani wannan kahuri ne kake shakka wajen kawata shi duk wanda kuma yake ganin alkur'ani da constitution ɗaya ne kamar duka shari'a ce kuma kowace ana iya yi to wannan azalimi ke ya zalimci alkur'ani mai girma tun da ya gama shi da wani da maganar wani wanda kuma ya yarda cewa alkur'ani mai girma ya yi duk wata doka ta dan adam amma muna yin ta ne kawai ganin daman ko sarran to wannan fasikanci ne kamar da aka ce ma kakkasha giya ne kashe kasha kasan kuskure an gani kasan laifi ne kaza kashe ka aikata to wannan ana ɗaukanka a matsayin musulmi mai laifi mai sabo idan kuma ya kasance kana aiki da constitution amma kai har a zuciyarka kasancewa ba a ma hada su da alkur'ani mai girma kawai babu yadda za ka yi dai kake aiki da shi saboda an yi karinka to wannan an ma uzuri min babu darura baka da laifin kodu to haka aka rarraba abu to su kuma kawai ba su raba ya su ce haji wanda bai kaza kawai kahuri ne kaza kaza to wannan akida ce ta kawarish an babu labarin su dama ba don haka ba a fita karkashin shugaba don ya yi kuskure ko saboda wani abu shugaba kawai shugaba ne manzara su salabi ke ce mana walau ta'ammara alaikum abdan habashiyya ko da a ce bawa ne ba kikkiri dan habasha ya zama shugaban ku kuna larabawa ya ce dole ku bi shi kuma da'a kamar zalar sarfi ki kai ko kashe ki babu dole ku bi shi kuma da'a kawai shugaba in je shi ne shugaba in ya ce ai kaza kawai ya ake ba hutowa a ce za a yaƙe shi za a sabke shi za a kaza duk wanda ya irin wannan kuskure ne ba daidai bane ba ba karantarwa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ne yace fa man qaddama Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali ala jami'i ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqin illa bi khairin wa da'a lahu faqad kharaja min at-tashayyu awwalihi wa akhirihi ma yace duk wanda ya kaddamar da Abubakar da Umar da Uthman da Ali akan dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan nuna wa'annan sune manya sune gaba sune shugabanni sune mukhalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan zaka ambaci sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakka ambatan su sai ambato na alkhairi kana ma musu addu'a kana cewa radiyallahu anhu yace to duk wanda yake da irin wannan ra'ayi ya huta daga layin ɗan shi'a gabaki ɗin shi daga har ƙarshe don da ke ambatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi kuma yana musu addu'a to ya huta daga tsari na shi'a yace amma wa man qala al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhirihi kuma duk wanda yace imani shine fada da aiki kuma yana karuwa a lokacin da ka da hankali wajen bauta ma Allah yana raguwa a lokacin da ka shagala ka shiga yin sako imanin ka yana raguwa to duk wanda wannan itikadin a zuciyar shi faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhirih wannan ba a ce ne dan murji'a kenan kai imanin cewa imanin ka yana karuwa a lokacin da ka da hankali wajen bauta ma Allah wajen karatun Kur'ani, wajen askar wajen salloli wajen kyautata ma iyaye wajen sada zumunci wajen nema ma kowa alkhairi wajen kin yi da mutane kin saba ma Allah kin kaza kin kaza kada kanka san imaninka a lokacin da kake shagale kana me yake suna kana zuwa wajen shashanci sallah baka yin ta a lokaci baka azkar baka karatun Kur'ani, kada kanka san imaninka da wancan lokacin da wannan lokacin ba zai bane ba to imani yana karuwa yana raguwa yace wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihad ma'a kulli khalifa wa lam yara al-khuruj ala sultani bi sayf wa da'a lahum bi salah faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih yace kuma duk wanda yake ganin ana iya yin sallah a bayan duk wanda ya kasance kamuli ne cikakke ko kuma ana samun shi da wasu kurakurai kusan shari'a ta musulunci don mutum yana aikata wasu kurakurai ba a ce ba kakkabi sallah kurakuran shi a kan shi ba a ce kakkabi sallah ba haidamin babin kamala shi ne aka ki ya kasance kamar wanda aka san shi da shashanci da kin jin magana ya kasance shi ne liman mutane amma idan ya kasance wani wuri ya gama ku da wasu za a yi sallah ya kasance ka san wane yana aikata kaza yana aikata kaza in dai yana sallah kuma an san shi yana sallah dan ya ja sallah ka bi sallah ba kun yi bane shara ba ta hana wannan ba in dai in yi sallah ta amsu kai ma ya halatta ka bi sallah ya halatta ka bi sallah to duk wanda ya itikadin wannan kuma ya san ya itikadin cewa ana jihadi bayan shugaba kuma bayya ganin cewa ana iya hota kalkashin da'a ta shugaba a yaƙe shi kuma yana ma shugabanni addu'a Allah shiryar da su yace to wannan yake da wannan itikadin shi ma ya fita daga hanya ta khawarij awwalihi wa akhirihi yace wa man qala kuma wanda yace al maqadiru kulluha min Allah duk wanda yace dukkan abin da mutum yake aikatawa qaddarawarsu qaddarawarsu daga Allah khairuha wa sharruha alkhairi ne ko sharri ya kasance kada ka hudda wani abu da mutum zai iya yi da kanan kanshi wanda ka ringa nuna kamar ba da sanin Allah ba Allah ba abinda zai za a bace mai akai duk wani abu da mutum zai Allah yana sani Allah ba bace mishi yace yudillu man yasha wa yahdi man yasha kai ka yarda cewa Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shirya da wanda ya ga dama ayoyi ya san bayyana da haka inna Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ita ce muke ta addu'a kullum ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya to kai itikadin cewa Allah yana shirye da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama walau sha Allahu la hadan nasa jami'a yace faqad kharaja min qawli al-qadariyya awwalihi wa akhirih to duk wanda wannan itikadin ya fita daga layin an qadariyya daga harkon shi in har karshen shi wa huwa sahibu sunna wannan mutumin ahlus sunna ne gangariya a nan kenan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh